والحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في رمضان وصيامنا رمضان أظم مناوة رمضان فرض واجب فلله واجب وقيامنا المسنون أي يوم تسنون في رمضان في رمضان وتصلى التراويح صلى التحجد صلى النبي به ثلاثا رغبة وروى الجماعة أنها اثنتان اثنتان صلى النبي النبي عليه الصلاة والسلام يا صلى به da shi wannan tarawih din talafan kwana uku raghbatan da qat'i wa rawal jama'a jama'a sun ruwaito anna hadin tani annabi kwana biyu ne yana fitowa da ya ga mutane suna bin shi خشية أن تفرض عليه سينبغي إن التراويح راحة في ليله ونشاط كل هويجز كسلان إن التراويح إذا التراويح راحة معنى التراويح هوتاوى في ليله أدرنسا ونشاط كل هويجز كما نشاط يكم ولدن قجيه هويجز تسقي عاجز كسلان كما كسلان والله ما جعل التراويح منكرا إلا المذوء وسيئة الصلبان والله ما لا يجي إلى رسوة الله ما جعل التراويح منكرا ما ود يسمي التراويح عليك أعمى إلا المجوس سيمجوساوا wa shi'atu sulbani da kuma yan shi'a waɗanda suke masu bauta salim nan shi'a suna inkarin tarawih domin mi dan umar radiyallahu anhu shi ya fara ta yake cewa ni'matin min mabtada'ahu umar radiyallahu anhu an san da cewa umar yace ni'mat hadhihi bid'a kuma wato shi'a suna inkarin tarawih qiyamul layl don suna ganin aiki ne na Umar radiyallahu anhu bayan wannan kuma malam ya sanya shi'a wanda suke ya sanya su tare da mabiya kiristoci duk abu guda shi'a abin da ya sa ya sanya su da nasara duk guda shi'a suna kama da nasara a wajen ƙaddasa malamansu kuma da sanya su abubuwan bauta shi ya sa ya ce killar majusu sai mabajusan mutum wa shi'a ta sumbani ko kuma shi'a waɗanda suke masu addini irin na kirista domin shi'a ba su da bambanci a wajen tsarkake malamansu duk wanda ya tsarkake malamansa ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbabun min dunillah duk wanda ya rike abin bautan wani abin bauta na shugabannin sa goma bayan Allah ya rike shi arbaba to duk wasu addinai da kake gani suna rikon shugabannin su da taqaddis shi'a suna ganin malaman su ba su kuskure ba su mai ne wanda ke ganin malamin shi masu ne bai kuskure ne kaga kuwa ai ya rike shi Allah inda al-isma lillah azza wa jalla Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake abun nan والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان والحج ما لم يفعل ركني لحج مفترض عليك أنفر لتامك يا عيك يا حج وشرطه شرط يا ايك حجي امن الطريق اسامه hanya lafiyayya wa sihhatul abadani kuma lafiyar jiki lafiyar jiki ta tattare kuma lafiyar aljihu ko ka kai ga wa lafiya in dai babu kudi na hajji kaga ba ka ziya za ka ta yi hajji kaga as-sihha tatadammanu amran sihhatul badan amn at-tariq sihhatul jayb wajibi ne in za ka tafi wato hajji a samu hanya amintacce bayan wannan kuma a sami mutum lafiyayye bayan wannan kuma a sami guzuri kaga komi lafiyar ka in babu kudi babu haji kuma komi kudin ka babu lafiya babu haji ngani ko domin abubuwa ne waɗanda kullum suna ƙara rikice ma al'umma kullum ka ji an ce ƙari kullum ka ji an ce an ƙara ko kuma kullum ka ji an ce kaza ko kullum ka ji an ce ga doka iri ta kaza to waɗannan abubuwan su yasa idan mutum shi yasa ake cewa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi in ka samu iko ka gaggauta domin ba mamaki abubuwan suna zuwa abubuwan daga zuwa in kana da dukiyar da zaka je kai aikin haji ko dai ya kasance rashin lafiya ko dan kuma guzurin tunda kuɗi ba su ga yau gobe ba rikicin kuma guzurin kuma ya rikice babu abin da za a yi so da yawa wanda za ka ga zai tafi haji sai ga ya ya ce kai bana ban tafiya ina tsaya in juya kuɗi na sai a yi babu haji babu kuɗi an yi abin gashi gane ko an yi biyu babu kenan to kun ga sihhatul abdani ta tattari kuma al'inkaniya ga lafiya ga abun gashi da alal akalla yanzu in mutum zai je haji yanzu in ka biya miliyan uku ba irin hajjin bana miliyan uku da ɗari ɗaya da arba'in da shida to alal akalla kuma ka ta yi da guzurin ko ba kai komai ba ka ta yi da guzurin jika ɗari uku ko jika ko biyar ne da mutum amma irin su mala abbas masha Allah ta duyu kudin nan wanda iske mala abbas daga ne an tashi hadda ko da ba a kashe wato eh sai dai bukatun mutum in yaso amma shi kuma abinci haddi sau da haraja sai abin da ka saba mala abbas sun ga abinci kala kala a sa kan hotel mala a jera maka kala abinci ka zaɓi wanda yake so lamiri shi na an ka ce kowa ne ne a haɓa mana abinci an ka ce mishi gato ga masara ya ce baro ta nijar kuma ya sun ce malam kafin a ce sati guda kaga mutum ya canza kai malam abbasu kaga suna aiki mutane a ce duk ƙasa ta kawo kuma abinci layi ne a kai nama kake so soyayya kake so nami kake so nami kake so ɗanyen kayan ala in in ruwan zahi da yawan na wuri sai ya kuma yawan lahi lahi mala lahi mala akwai al'amurra wanda suke gaskiya mamlaka a wajen da yufa kadimul haramain kuma da duk kowa ya ga mala abbas da yufa kadimul haramain ko ko police ne sai ya bashi in dai ya san ga wanda mota ta taba daga jidda an ka baro wani daga jidda bara baba na ba an ka baro wani daga jidda an ka taso mota ta kawo su maka shi kadai daga jidda an ka taso mota ta kawo shi shi kadai har hotel kuma dai da ka tsaye kana cikin aminci da amana in ka je ai ko mina kirigo ne gare ku gudade na abinci ko firigo firigo waɗanda suke malam na abinci kala kala ba sai wani abin nan daga wato shi yasa kuke ganin sauran kasashe sun tafi ko za ku yaudara a cikin ƙasar ku to ku yi aikin kwarai babu ƙasar da ba a yaudara amma in an yi yaudara ana aiki to amma ƙasashen ba a yaudara ko ba aiki shine hashifan wasu ya kai na a yi zalunci ba aiki su kuma can ko duk mulki akwai zalunci amma akwai aiki to in ka yi zalunci wani ina ganin an kai ma wani ƙarar wani cikin shugabanni na mamlaka sai an ka ce wani yana zalunci shugaba da asar gare ce ba dai yana aiki bai ce yana aiki cikin shi zaluncin mai zalunci ba matsala bane kuma zaluncin ma'aikaci ba matsala bane annabi ya umarce mu mu hakuri amma ana zalunci ko hanya babu a gari shine matsala ana zalunci ba ba babu ruwa a gari ana mala abbasu da kadai ka tafi gana an yi kufir wani dan Nijeriya kuma muna tare da shi cikin alhazan sai nace mai kaga babu kufir ka ce wani na gani nace dan kwantar ne nake nema wurin ku na kai shekara ban same shi ba sai ce a wani mun ka je Nijar to kaga kuma da yazo sai min kokari na samu dan kwantar na je na bi dai san wani abu samu ka kuma sai na samu kwantar yana da wabi nace kalli wuta ka kalli wuta ka gani kaga tana marmari ko marmada ba ta yi to amma ka san mu ba jama'a in an ka sanya ka shugabanci ko za ka yaudara to kai aiki la'alla aikin da kai Allah ya gafarta maka wani abu amma a ce ka canje gaba ɗaya eh eh amma malam wanda ya farfa ne da ka san ko aeroport ba aeroport din Niger ma da ka san ko shi ragama an gyara aeroport din Niger lokacin da ba mu saba ba ni da da ni fara tafiya ni dawo da an ka sauke ni sai ni ce wai garin ga ko yaki an kai mutane sun kawai sai da ni saba yanzu da ni saba kai da lokacin da ba mu saba ba idan ni dawo abincin ma ban iya ci sai na yi kusan wata guda ban iya ci abinci amma yau da gobe yau da gobe kamar saba ba malam to kadi ba ka gani malam wuri mai kyawu a hotulolin ku ba da alaran ma na bara da sun ka tayar da kai su hotulolin ku sai sun ka ce su kuma sun ga hotulolin mu kauye ne a kan nan da ce ya za ku ku gama mu da ku gugu mu kare mu haramai hotel inda a yini daya jika ɗari biyar a yini daya jika ɗari biyar kwarai ɗari biyar to kana da ma na ta yi tambayar hotel ɗin nan ka san da tauhid wanda mun kai tsaye da ku nan wannan wurin na ta yi tambaya a yi ne ɗaya jika ɗari wani iri wani mutum ne a Nijar babu mai kuɗin da zai iya ɗauka wannan wurin duk wani mai kuɗi da kake gani a Nijar bai iya ɗauka wannan wurin sai dai Najeriya Najeriya kai akwai wanda ake ciya bai sakin ba wannan wurin ya kama shi ɗakin ya kama shi kaga babban ɓarawo kenan don da wani kuɗi ne jika ɗari biyar kullum kalisa ya miki ka ɗari biyar zuwa zuwa zuwa wata guda wajen miliyan goma sha biyar to miliyan goma sha biyar wannan jika ɗari biyar mu kuɗin hayan mu ne na wata na makka na mutum guda na kowane mutum guda kana kashe mai jika ɗari biyar cikin alhazai na makka kawai banda na madina to ya za a yi mutum wani mai aiki hajji ne zai iya biyan miliyan goma sha biyar mutum duka da haka inda duk an ka zo alhazai suka ce gidaje waɗanda muka ce ku dai bari ku bari waɗanda gidajen ba irin naku ba ne bal ma ba ma Nijar ba ko da ta yi Nijar ba ta iya kama waɗanda ai wani da ya matsa sai nace zo mu tafi mun ka je an ka ce nawa an ka ce jika ɗari biyar wancan shi kuma wani jika ɗari bakwai kai bal ma akwai wanda an samu kusan miliyan guda kwana guda an ce ka ga alaji kaga yan alhaji ya biya miliyan uku da ɗari ɗaya da arba'in da shida sai ka je ka aje shi tafiya kilo guda sai zo yana ta surutu bai sa abin da aka sha ba wallahi kowa yana son ya aje alhajin shi kusa amma ba ka iya ba in ka ɗauki duk gidan da ka ɗauka ya fi riyal dubu biyu gado ne ake misali dubu biyu riyal dubu biyu jika ɗari hudu zuwa ɗari biyar duk alhajin da ya ɗaukan ma alhaji duk mai aiki aikin hajjin da ya ɗaukan ba alhaji gidan da ya fi da jika ɗari biyar a makka to in ya zo sai ya yi ciko gado ne ake lissafi wallahi gado ake ba ɗaki ba to a sanar da su a sanar da su kai kai kai kai kai kai
Eh, BIF da Abuja, ƙwarai. To shi injin Najeriya gwamnati yana tallafa mu kuma nan gwamnati mu ci ne Mu na mu ci ne daidai da baksi na son sai kaje mala ran mu ba ce ka goma da rabi kai shi ba. Duk mai tafiya sai shi ka goma da rabi nawa. Ka gane ko? To da hakan nan duk wanda kaga yanzu ga an ɗauko alhaji an kai shi ta yi kilo wallahi wannan ma ya samu sa'a domin waɗannan gidajen da kuke da ba su gidowa ga ɗan hajjin nijar ya ɗauka su idan ɗauki dai wancan na ɗari biyar biyar ɗin nan a wata amma yanzu ga in ka zo yanzu ga in ka zo in ka nisa fa ka biya ma alhaji miliyon ɗaya da miliyon ɗaya da jika sittin na kuɗin kuɗin nan na transport in makka madina motar da za ta ɗauka daga jidda ta kai ga makka ta kai ka madina ta kai ka makka sa'annan arfa da abun na abincin da kake ci hudu biya shi an kai abincin nan na mina da sauransu duk alhaji biyan su an kai ba wai baka sun sadaka ne an kai ba wannan mantala da ka kwanta sai da aka biya kuɗin ta wannan zanen da karwa sai da aka biya kuɗin shi sa'annan yanzu ka zo ka biya kuɗin jirgi yan miliyon wani abu sa'annan ka zo ka zai ka biya abubuwa ne waɗanda ka biya haya su kuma wajen san ekel zuwa sisan mil in ka gama da madina madina biyanta daban makka biyanta daban madina ita kuma kwanaki ne ɗari biyu da hamsin in ka yi sa'a kana kukuciya kai mai haji mai ajinsu da ɗari biyu da hamsin da kowane amma shi ma in ya cika don wallahi mutane na zo mu da wani sai ka ga ya zo maka hujjira wani kana kana ɗauka shi ka bi shi ɗari biyar ɗari shidda wani ya kama miliyan biyu ma da rabi ya wuce ya za ka yi bishi ka gani to irin waɗannan abubuwan idan ka lura ka duba ka gani sai ka duba ka gani to to in ka gama wanda yake wannan aiki ya yi barazana ta ta ina ce yi idan wani hanya ya biyo wanda ba ta kyau ba lokacin da ana samun da mutanenmu in sun kai alhazai sai su kibiyan kuɗin gidaje lokacin da laraba su ma su yi wayo ba sa'annan kuma bayan hakan nan sai su hana kuɗin masu jirgi lokacin da su ma masu jirgi ba su yi wayo amma yanzu da an kai da an kai wayo balarabe yanzu haka maganar gidan baɗi ma mun kama shi gidan hajji mai zuwa ma mun kama shi kuma sai ka tura kuɗi in baka tura ba baka da wannan gidan to domin mi domin sun yi wayo babu waye in wai in zo in gama hajji in baka kuɗi duk masu aiki hajjin nan haka ne ake tabin su bashi suke ta gudane gudane sai a ga ya tahi da kuɗin mai ɗaki ya tahi da kuɗin mai mai jirgi ya tafi da kuɗin alhazai na hadaya duka dai abubuwa ne ga sunan sun karkice sun ka abun nan to kaga wani babu shi kuma wanda yake na rashin amana in dai ka shiga wannan aiki in baka da imani to yanzu ga ka karkarbi mu wurin ga ita karbi jika ɗari ɗari kuɗin hadayen su nawa ke nan kaɗai balantana ka tara mutum ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ka karbi jika su ɗari biyar ɗari ɗari ta ce za ka yi musu hadaya to ya kamata in kai mai gaskiya ne shiri cikin su ka tai da wakilai ku je ku saya a gani a yanka sa'an an an yi amma kawai sai mun ka ji labarin wasu su karbi kuɗin hadaya kuma sai su je su sayi mota guda ɗaya yanzu misali ka karbi mutum hadaya mutum ɗari uku sai ka je ka sai rago ɗari ina mutum ɗari biyu su duk abubuwa suna buƙatar gyara da aminci in dai zuciya ba ta ƙudurta alkhairi ba a cikin al'amura to akwai matsala akwai matsala wajibi ne sai mutum ya ji tsoron Allah cikin kowane al'amura in kowane al'amura amma in ba haka ba ba al'amuran ba su yi in muna jibin waɗancan manya azzalumai ne sa da cikin mu ma azzalumai hikima zalunci to kai ya za ka yi kai mai zalunci dan uwanka talaka ka ce wancan shugaban ka ya zama mutum kwarai da ita ce ya kamata jama'a mu san ka zama masu adalci cikin kowane al'amari kar ka yarda ka zauna kana yaudara kar ka yarda ka zauna kana ci da karya kowane abu ka bi shi akan ka'ida sai ka zauna lafiya ba ka da fargaba komai amma in ka zama mayaudari sai haga akwai matsala bara mun baro wasu mutane guda hudu ko da mun ka asafa wani wani mai ajinsa ya cinye kujerar mutum mu ba da muke tare ba da wani yan makara cikin mu sai ne sai da mutum shi sa ne musu kudin yi har yanzu muna bin mutumin nan kuma kuma kuma mai aiki mai mai ajansu ne ka diba ka gani to irin waɗannan abubuwan to kai wanda ya yi da abokin aiki to yaya ga talaka yaya ga talaka kaga wannan abun abu ne wanda yake abubuwa ne na wajibi ne a cikin kowane al'amura a gyaggyara domin abubuwa su zama yake a salafi baka san iko ba kenan shi wannan da ya zaluncin nan can wurin iko ya je ya ba shi da misali misali ne ni maka kai in ka zo mi za a ce maka to dai kai hakuri muna zuwa kai kana ganin yanzu dan mutum ka bi shi kudi wallahi malam dan ka bi mutum kudi fa yanzu dan ka kai shi wurin iko ba in baka ya tara ba akwai wani mutum da wani ya cinye mai miliyan goma ya zo nan daga can dogon dutse sai ya zo nan sai mun ka ce bari mu je mu gaya mai iko ko da mun ka je wurin iko sai aka ce wane ne sai aka ce wane ne aka ce in dai wane ne ba a iya ba shi ya shi hakuri na ce dai ka bar ma Allah kawai a cikin dokar da kake magana a dokar wani ba ka iya ta shafe ne ai shi ne rashin mutunci dan ka canye wa wani mutum kuɗi akwai hanyoyin da za ka bi na zalunci wanda ba abin da za a yi kuma ko an tafi sai a ce maka je ka kawo jika hamsin hamsin nawa za ka iya kawo ya hallaka ka kenan kai yanzu wata ka bi miliyan goma misali aka zo aka ce jika hamsin hamsin ko wani wata zai kawo yau za su kare to irin wannan ce suke takama suke zalunci kai inda ana shari'ar gaskiya me yasa ake kama dan karamin barawo ka bar babban barawo ko yanzu ga waɗanda sun kai awon karurin gangar ake ta kakashe mana ke wurare ai akwai waɗanda sun kai kuskure da su da iko ko to ina su suna suna suna nan suna tafiya su suna tafiya su suna tafiya su kenan ya kamata kai da ka ba mu hadda titir fansi da meri da kun ka haɗa kai da kai da meri ya kamata a kamo ku biya mutane wanda dai talaka shi cikin wanga matsaloli talaka bai da laifi ko guda ni ne ka ce min ƙasa ta sai ka ban takarda ka yanko min takarda ka yi min komi na riƙe takarda ta ga ta sa'an na zo na yi gida sa'an nan ka zo ka kashe ka zo an laifin ba laifin waye ni mi an laifin ma zanni to shine kake ganin al'amuran a hakan da Eh, to ai shi yasa ka ji Alhaji Nasiru nace maka nan to ni ni yanzu Alhaji Nasiru kaddari yanzu ni ne ka zo min da akti ga kashe ga komi ni je meri ni verification an ce min na kwarai ne ni zo ni gida eh wannan haka yake to yanzu dai ni yanzu ga ni ni talaka ne bibi ni talaka ne ni yanzu talaka ne ka sai da abin kare na je meri an ce min na kwarai ne gashi to mi Allah yi na ni yanzu ga wurin da an ka kashe min har titin masai na da billahi da titin masai nake da shi kuma bayan hakan nan kuma wanzu kore ya ce mini ba zan yi gina ba sai na biya katsan disetmil sisa tun alhaji Allah ya kansa yana da shi ya ji ma ya biya min katsan disetmil sisa mun ka biya kudin wanzu kore to yanzu ai ai da ni je wurin rubutu da an ka buge da an ka ce akwai jeje yana mai wannan mura a ji a rubuta ni je ni kai ina kai sun ce titin fonse ne ce in ka ce ka karɓo ta ka dawo wurin wanda ya dauki simini ce na karɓo ta sa'annan ya rubuta sai ce shi kenan ce ba shi kenan sai ba fi ne ce sai fini ne ce ba sai ba fi ne don mi don mi ne ne sai fini ne ce ba kare ne gare ne ba gida ne eh dan kada ya aza hilin kare sai ni ce a masallaci da gida da kalasuwa guda biyu da foraji ka gane sa'annan ya rubuta to amma a cikin wannan matsala wallahi ta laka bai da laifi su waɗannan mujrimi su waɗannan masu awon ai ba su samu ikon su yi hawan laifi ba su ma masu awon ba su da laifi ka tambaye ni me yasa da wa an ka haɗa kai an kai wannan cutar meri kuma wane ne kenan ko su ba su da laifi tun da ni ne kaga aktire ba cikin gida aka yi shi ba kuma waɗancan mutane an kama mutum kusan goma sha biyar suna kulle su dinnan mutanen da an ga aktoti da su ai waɗannan mutane da an ga waɗannan takardun na ƙarya tare da ne su ba abin da sun kai ba tare da ni kuma yanzu ga wuraren mu nan teran public teran public sai an yanke ko da wa an ka yanke shi yanzu wuri na ina da akti guda biyu ina da takardu ina da takardu guda biyu ga wanda shi ke ba a yanke ba ga wanda yake yanke to wane ne ya yanke wane ne ya yi na farko wa yayi na biyu duk me yake to kenan shi wanga da ya zo ya abu da meri kenan su aka kama Eh, tare suke. Tare Ta gabas ko ta yamma? Ta yamma. Ta yamma. Eh, kudu. Kudu, eh, wajen gidan saman nan. Eh, na gada, akwai wani gidan saman nan. ni ai nawa shi na nan nawa shi na nan wurin ba ko wanda ba bugawa an shawo yana magana satin da yana magana a a ba shi yake magana ba ana magana therapy ne to wannan wurin wannan wurin duka waɗanda a wurin nan tayaran public ne matsi shi ne an kai to amma su wannan wurin wannan wurin sun yi hikima domin ko ina sun mai hanya ni na wuri na abu su yi mai hikima ba ni dan fara nake da gida ne ta gabas ka gane ko da an ka zo ma an ka zo gaba gara an ka yanke shi yadda yake na an ka yanke shi kuma ina tsammanin tayamman ma da an kai hanya shi ma akwai shi to nafsu shi wancan wuraren duk wuraren da a gefen da shi wuri ne mai fadi da ƙarshe sai su ba shi ne ma matsala ba yanzu hanyoyi manyan hanyoyi sai hanya ta ko ben sai ta koma bis ka gane to yanzu waɗannan idan iko ya zo ya ce mana to ku tsaya hanya kada ta taso ben a gyara ta ta zama babu illa amma shi ma
wanda ya haɗa da ciwo shi zai rawa ce abu guda da ana kashe kanka sai a gwada mutum da kanin ciwo ko kan mutum guda bari koyi shakalai da aka da mashi yanzu haka maka da yau har yanzu akwai sauran katanga wani shi ne katanga za a kawo wani gudun da mai da tsakanin state da kudai da mai tsakanin amma daga baya sun kuma su kuma su kuma da su na kuma shi wannan abin kai a nan yanzu babban matsala ce wadda take mai muni domin waɗannan masu awon da su da ‘yan mai wala da su suka sa abubuwa cikin juna amma kuma waɗanda suka yi sa abubuwan cikin juna wala ‘yan mai domin ke mai ke gwamnati ce in ba ki shiga ɓanna ba yanzu ɗan mai ne zai auna wurin ba ya san aunanne ne an auna shi na wani ne kuma daga dawo ya dawo ya auna shi ƙwarai wuri wuri guda sai a ce yana da akti uku ai tarkiki malam wani sai ya mutu wani sai ya mutu sun sani a ba malam to shi yasa waɗannan abubuwan taɓa ka ba wa Allah bai da laifi kabbir hudita alal janaizi arba'an was'allaha bil afwi wal ghufran kabbir kai kabbara nan sallar janaiza hudita Allah ya shiryar da kai alal janaizi akan janaiza arba'an kabbara was'al laha bil afwi ka roƙan mata Allah ya mata abuwa wal ghufran da gafara إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان إن الصلاة على الجنائز عندنا ما لا يجي أقوم مسلى الجنائزة فرض الكفاية ولنا دوكي موني لا على الأعيان باقر الله تواجب إن الأهلة للأنام مواقت وبها يقوم حساب كل زمان إن الأهلة للي جنجر وتا للأنام مواقت lokuta ne ga talikai yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqit linnas wa biha yaqumu hisabu kulli zaman da wata ake iya lissafin kowane zamani la tughfiranna wa la tasum hatta yara shakhs al-hilal min al-waratnani la tughfiranna karkace abinci wa la tasum karka azumi hatta yara shakhs al-hilal sai mutum ya ga wata min al-wara daga talikai ithnanin mutum biyu su gani wata متثبتان على الذي ير- يريان حران في نقليهما ثقتان متثبتان ما ستبتروا على الذي يريانه أكن أبدا سنك غني sun tabbatar da abin da suka gani wata suka gani ba wai wani hazo hazo ba ko wani abin da hurrani kuma ƴaƴa guda biyu fi na qalihima tiqatani abin da suka tirato amintattu guda biyu ne la tafsilanna li yawmi shakkin amidan فتصومه وتقول من رمضان لا تقصدن بيوم شك عامدا kar ka yi mini ranar kokonto ka yi azumi da gangan yau mu shakki yau talatin ranar talatin ga wata ita ce yau mu shakki ba ta suma hu sai kai azuminsa wata kola min ramadan ka ce watan ramadan a kar ka yi haka za mu tashi rawa insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في السؤال